الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da wato wannan daura da muke ta al'urjuza almi'iyya. Darasi na ƙarshe zan mu tashi baiti na hamsin da shidda haka ne ko? Ƙalil Musannif rahimahullahu ta'ala, Malam yake cewa وقيل قاع غزوهم في إسر وبعد ضحى عيد يوم النحر وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزو السويق وغزوة السويق ثم قرقرة وغزو في الثالثة المشتهرة في غضفان وبني سليم وأم كلثوم بنت الكريم زوج عثمان بها وخصة ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى عهر في شهر شوال وحمراء الأسد وخمر حرمت يقينا فانقل فاسمعا هذا وفيه ولد سبت السبت الحسن وكان في الرابعة الغزو إلى بني نظير نعم في ربيع ال... في ربيع الأول وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاه أم سلمة وبنت جحش ثم بدر موئدي وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي ثم بني قريزة غزوهم ثم بني قريزة وفيه ما خلف وفي ذات لقاء أل ما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الهجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبترد الحسين وكان في الخامسة وكان في الخامسة اسمع وسقي الإفك في غزو بني بني المستلق نعم ودومة الجندل قبل وحصل عقد بنت الحارس بعد واتصل وعقد ريحان في ذي الخامس ثم بنو لحيان بعد السادس نعم وبعده استفس وبعده استسقاؤه وزقرت وصد عن أمرته لما قصد نعم وبيعة الردوان أول وبنى في هب ريحانة هذا بينا وفرد الحج بخلف فاسمع وكان وكان فتح خيبر في السابعة بيتي نانو كينا 63 ko 73 afwan kenan insha Allah bari mu ga abin da zai shiga daga nan Allah mana muwafaka mallan yake cewa wa qainuqa ghazwuhum fil ifri wa ba da zaha yau ma'idin nahari bayan wannan bayan shi lokacin fil'ithiri a wannan yanayin gazu ƙainuka sai aka yaƙi ƙainuka fi isiri gazu ƙainuka mun gane ko kina a bayan wannan gazuwar badar ko mun gani mine ne bayan an ce gazuwar badar aka ce mine ne وماتت بالنبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وأرس الطهري فاطمة على علي القدري wa aslama al-abbas ba'da al-asr bayan abbas ya musulunta an yi auren ali ko an yi da ghazwat badr sai yace ma fil isri a wannan lokacin sai aka yi menene ghai qailuqa'a ita ce banu qailuqa'a ko wa ba'du dhaha yawma idin nahari bayan an yi ghazwat banu qailuqa'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi sai yayi layya a ranar menene ranar layya rasalla babba a nan gazwatu ƙailuƙa'a annab sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina mai ya isko yahudawa guruf nawa guruf uku da banu nadir da banu ƙailuƙa'a da banu huzaima haka ne ko da banu ƙuraiza afwan banu ƙuraiza banu nadir banu ƙailuƙa'a an gane ko sai ya isko su wa'annan su ukun nan annab sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya kulla wato yarjejeniya da su ba ku shiga musulunci eh ban mu shiga to mi zaman lahiya an gane ko mimi mi zaman lahiya kak ku cuce mu kan mu cuce ku ba ku yarda ta ban ban yarda a taba ku suka yi decree aka rubuta aka aje aka zamna an gane ko mi saka ne suka yi da Allah da manzon shi alƙawari ne duk wanda ya warware alƙawarin nan kenan sai an yake shi dan mi zai warware wannan alƙawarin an gane ko to bayan an dawo daga gazwatu badar a cikin shawwal sai banu ƙairuka'a suka warware alkawarinsu an gane ko wata musulma ce ta zo kasuwar ƙairuka'a an gane ko da ta zo kasuwar su sai suka yi sai wani ya take mata hijabi da gangam dama suna son su ga wannan tsiraicinta sai wani ya take mata lullubinta ta lulluba da kyau an gane ko kawai sai ya take ta duka ta ida cinikayyarta an gane ko ta ida cinikayyarta zata tashi kawai ya taki da ya take sai suka yi mi sai ta tashi sai tsirecin ta ya bayyana sai suka kwashe da dariya ana aka samu hada wannan ya kashe wannan ya kashe wannan wani musulmi yana nan ya haroma wannan wanda ya bige shi su ma wani ya tazo ya bige shi an gane ko to sai suka samu matsalar sabanin wannan hadar tsakaninsu sai suka tsere suka shige gidajensu suka rirrihe wannan ƙohohin wato gidajensu tun da karce ne gudana su ai zaka gani a da misali ko gari ɗaya ake akwai wato famiwa ne famiwa ne sai su yi gidansu su kewaye da gidajensu duk yasu yasu ne kada a ciki suna da ƙoha ɗaya ta shiga ƙohon nan ita za a rihe gari guda ne duka amma ga fami wani nan sunkum su ne suke da kowa guda cinkum sun isa suka yi yaƙi su wannan fami kaza kenan anan waye warware alkawari yahudawa sun cutar da musulma ka duba ka gani wato yaƙin da aka fara yi na cikin gida na madina cikin gida akan mace aka yi shi to ke mace in kina da hankali haki zo kina musulma wai kina neman a baki menene dinki durwa durwa da fam a da lamfan kowa eske kin san ma me durwa kina da hankali eske zan wadi tam duk wanda ta ne musulma ta huto to mahaukaciya ce ta huto wai tana neman durwa da da fam a da lamfan kina musulma duk durwa din da musulunci ya baki wani durwa kike nema wallahi duk durwa din da musulunci ya ba mace in ta ce wani take nema wannan in ka bincika wahala ne menene durwa din da suke nema na farko a zo a ce daidai suke da maza ko ke kin isa ki zo daidai da namiji duk wanda ta ce muku daidai take da maza ku dora mashe giya buhu ɗari na wannan na hatsi ta yi dakon shi ta sauke ta yi lamta wuni tana dakon shi ta wuni tana dakon shi ba ɗaya mata ke duk abin da namiji zai yi zata yi ku dora mata an gane ko amma kaga malam abbas bar ganin shi likita in ta yi zahi sai wuni yana sauke shi lahiya lau kuma gobe ya ta yi likita don dai ba ta yi zahin ba Allah mana gafara to kaga akan menene an ci mutuncin mace suka tada yaki ka duba musulunci wa aka ba da dama kawai a fatattake su a kashe su duka aka zo suka rere gidajen suka hau benaye suka kyautowa aka ce su sabko kawai decision ta karshe me za a masu kashe su za a yi dukansu mun gane ko suka ce a turo mana abu lubaba mai shawara shi abu lubaba musulmi ne an gane ko to suna da tsohuwar alaka da shi da wannan baluwa wannan yahudawan suna da tsohuwar alaka ƙainu'a a banu ƙainu'a sai suka ce suna son a turo mashi da su aka turo mashi shi abu lubaba ya san mai annabi zai musu sai suka tambaye shi kana ganin mu sabko ne akan hukuncin manzo Allah ya mamu hukunci yadda ya dace sai ya ɗauki hannun shi nuna haka menene yanka ku zai yi wallahi shi ba bai yi magana ba kawai ya nuna yanka ku zai yi kuma ya zai ce musu a lokacin kaga sai ya gani bayan ya ina wannan abin sai ga subhanallah ai ya yaudara Allah da manzon shi ya kai shi ya je ya faɗi abin da annabi zai yi kawai su sabko su sabko ya kwatanta ya ga cewa kawai abin da zan mu ce mu kawai abin da annabi ya ce shi muke yi sai ya gani ne ya huta bayan manzon Allah ya komo bayanwa Abu Lubaba yana hutuwa daga nan bai tsaya wurin kowa ba sai ya je masallaci ya mi ya daure kan shi ya samu wani fili na masallaci yasa aka daure shi tun yace kuma wallahi ba wanda zai kunce shi sai manzon Allah sai annabi ya mashi gafara labari ya isko manzon Allah annabi yace dama ya biyo ta nan ya faɗa abin da yayi annabi sai ya ce shi kani na ya hema amma tunda ya daga al'amarin zuwa wa zuwa ga Allah sai Allah ya hukunci kan shi wa in kana ana ganin cewa Abu Lubaba ya ƙara irin wannan ko kuma a ce ruwaya ita ma a wannan aka yi ta a gazotu Tabuka amma wannan ruwaya ta yi ƙarfi ta banu wannan ai mun san gazotu Tabuka yana daga cikin wanda ba su je gazuwa ba babu uzuri shi ma an ce yayi makan shi wannan abin sai da aka ce to an yahe maku wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim ardukum aka kawo ayoyin na wannan din na Allah ya yaye musu to wannan da ya zo ya ɗaura kan shi ai yaƙi bai ida ba jira ake su sabbo ana akwai wannan rasul munafiqin bi sunan shi abdullahi bin ubay bin salul dan salula an gane ko yace dan salul yace ni ya zo lokacin ba a gane shi ba ai ka san abudar ba a gane ba munafukai sosai uhud ne Allah ya danya tashi bayyana munafukai da mutanen kirki zan mu zo bayani sai yasa aka yi wannan Uhudu. To, Abdullahi ɗan salul a lokacin ba a gane shi ba, sai ya zo ya neman masu shafa'a wurin manzan Allah. Ya ce, annaba a kyale su, ai, kaza, kaza, kawai a bar su su huta. A bar su a kore su da gari kan a kashe su. Ai, shi kaga mine ne ya lura. Ila vize son nan tere ko? Ya lura, ai, akwai interen shi. Yanzu don hatta suka huta ba a kashe su ba, an samu wani abu mi zai koma ya kewaya ya ce a to kun gani na wane ne wane ne ni na dan ɗaya ne aka kyale ku sai su dan mashimi su dan mai abubuwa ka san shi mana huki haka yake Allah mana gafara Allah tsare to shi wannan shi ya neman masa shafa'a aka sallame su to shi Abu Lubaba yana can daura masallaci sai dai a zo sallah aimi a kunce shi a bashi abinci ya ci a maida shi a daure shi sai da aka mai gafara ya ce ko aka ce an ba gafara a ji a kunce ka ya ce wallahi wanda zai kunce ni sai manzan Allah da kanshi zai kunce ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kunce shi daga masallaci wannan yayi taubatan nasuha tauba ce tuba mai mi ta ta zarar bunu an ce ma tuba ta zarar bunu kullum in zaka tuba kai tuba zarar bunu mun san bunu zana ko yanzu aka yi saƙar zana ba darni ba zana in ka zare wannan zanai ka zaro ice daya ka iya maida ta ta koma dillan kwasa da ta bi ta shiga taknan inda take ko kuma in ka tatso nono daga mine ne hantsar saniya ka iya maida wannan kowane nono ya koma ta kohon shi to shi ne in kai tuba ka tuba tak wannan zunubin ka bar shi a abada kakka koma ma ta hanyar shi ka bar shi to kaga da muna irin wannan tubai ta zara bunu sai mun tashi a duniya ban mu bi ban mu da zunubi ban mu da zunubi eh yau kayi tacin kayi gazal kayi talazzuzu bi kalami ha kashi dadin zancen iya ne dinka sai ka tuba ka ce Allah mana gafara mana karawa kaga kai da jin zancen wata sai wani iko Allah kayi tuba ta wata nasuwa a zo a ce to ka je ka ganta koyi aure ka je ka yi aure Abdullahi ce a'a kawai a auro ta in ta zo na ganta ba sai mun yi magana ba Allah bada gafara a rubace maka ba ka aika ka ce eh haka ne ai akwai wani sahabi da ya ce zai yi aure annabi ya ce ka ganta ya ce ka ce ai je ka ka ga me ya burge ka a gare ta a gane ko ka je ka ganta ka ga me ya burge ka sai ka dawo sai ka ce to shikenan amma ba kuma a shekara ana yi da ba ana tabi ana wannan sai a shiga fasadi Allah mana gafara wannan kenan sai ya ce ma mala ya ce ma wa ba'du ta hayawmi idin nahari bayan an yi wannan an yi wannan eh gazuwatu wannan qailuqa an kore su bayan badar aka yi qailuqa aka kore su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya ranar mi idun nahar idi ta sallar sallar layya sai annabi yayi layya akwai waya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto ilal musalla ya zo zuwa wurin sallah kenan ba cikin masallaci ba aka yi ya huto waje da ya zo yayi sallah wa zabaha biyadihi shataini da hannun shi yanka menene wata dabba guda biyu tumkiya haka ko me ko rago ko makamanta haka wakila shatun wata ruwaya kuma aka ce a shat ne guda ɗaya ne yanka amma wannan daha ɗin da yayi wannan layyar da yayi bayan badar ita ce layya ta farko da aka shar'anta kenan sai bayan badar aka shar'anta layya layya ta farko ana son mutum in zai layya ko mace ko namiji ana so ka yanka da hannunka mun gane ko ko mace a zo misali muharramanta ga mijinta ga wani karanta ko ga babanta su rike mata su ce rike nan gurza mijin ya kama hannun ya ce yanka eh an gane ko amma ba ki zo ba ga wannan an kira wannan zai muku hida wannan an kira shi zai muku wane ne ki zo tsakanin su ki yanka wannan kuma kaga ai bai kamata ba an gane ko amma hambace in za ta yi layya da kanta ana son ta yanka da kanta kuma akwai abin da muke yawan faɗi kullum layya tana cikin abubuwan da suke ibada ne ba al'ada ba menene ibada ba al'ada ba da yawa daga cikin mu nan samari bambalayya sai ka yi aure a ce ka yi laye ka ce yau aure gare ni ka ji shekar ta kama yau akti ma laye ta ma'aurata ce kuma wallahi da yawa daga cikin mu mun kai mai layya ibada ce yanzu nan da za a ce ka zamna ka yi tunani daga nan zuwa layya wata wurin hudu ko wata wurin hudu kana iya samun abin da zaka yi layya a ce shak ma ka yi kwadagonka ka aje wata jika arba'in haka jika goma kai jika goma da an zo wannan hudu kana da jika na arba'in in kuma zan baka iya sai ka shekare kana hada kudin layya ibada ce ibada ce ya kamata a ce duk abin da ya shahi ibada ba sai ka ce ba me sai ka kai lokaci kaza ko kuma ka aje kai ma tun yanzu a ce kana da asusun ka na zuwa haji eh kawai ka samu mi kadago ka nasa ka samu goma ka nasa kai kayi niyya asusun haji ne wallahi kaga yanda Allah zai taimaka maka eh kai niyya ne kawai in kaga Allah bai wannan ba kawai Allah ya ga abin da yayi wannan ya dora maka shi amma sai ka gani layya kawai sai wai magidanta ake layya ko ka isko gida guda suna da halin su yanka layya zahi 20 ko makamancin haka su zo su yanka rago guda ba hadancin nama bane ba ake layya kuma ana san in zaka yi ya hada da ƙananan yaranka su zo su san sha'airullah ne ake yi nan wurin an gane ko amma yaran mu mumayyizai fa kullum ana hadi an ci ƙananan yara sai a ci mumayyizai aka ce wasu yara ƙanana yace zo zo mu ma yadda baba yake yi ya kwantar da ƙanan nashi zai yanka shi yadda baba yake maraguna mumayyizai wanda za su gane wanda an kai a ɗan fara umarnin sa shekara biyar bakwai kasa ai sun fara hankali mumayyizai sai ka dinga kawo suka ce wannan dan Allah muke yi kaza kaza kaza ka sa musu a wannan yaro zai tashi da mi da sanin menene ibada shi an gane ko ko kuma in layyar ta tashi ka sai da salularka inda kawai WhatsApp ne kake kana kwaso ma kanka zanubi kallon WhatsApp da kallon Facebook ka sai da salularka eh ka sai da ta wata iPhone ɗinka wata menene 14 Pro Max ko da Allah kai 14 Pro Max Max rago za ta saya sai ka ga yaro gashi nan da katos pro max amma layyada koda da kaji ake yin ta bayaye ba alhali kuma har da dan bunsuru kana iya kai layya ka ce kuma wai dole sai wanda yayi da rago ni ma da rago zan yi a'a ba akwai bunsuru ba akwai akuya akwai rago akwai tumkiya mi kake jira wannan kenan baiti na 57 malam yace wa ghazwatu sawiqi thumma qarqara wa ghazwu wal ghazwu fi thalithati al mushtahara mushtahira yace wa ghazwatu sawiq haka zalika da gazwatu sawiqi zan mu zo bayani gazwa ce summa qarqara sannan gazwal qarqara an gane ko al qarqara gazwatu qarqara yace wal ghazwu fi salisati al musayra yawan yaƙe yaƙe kuma da aka yi sauran yaƙe yaƙe sun shahara a cikin shekara ta uku wannan ghazwatu sawiq summa qarqara wasu malamai suna ganin cewa duka wato gazuwa guda ce an yi ta a wurin da ake ce mai wato sunan gari ne karkara an gane ko ana ganin cewa wato duka gazuwa guda ce ita sawiq ita ce karkara dan dai nan malam ya dan wato bambanta ta ita ana ce magarin karkaratul kudiri an gane ko shi kuma sawiq in aka ce sawiq kamar wani dan abinci ne da ake yi da fulawa ko da alkama haka wanda ana nasa shi a yi guziri da shi shi ba gurasa ba shi ba wani abu makamancin da haka abinci dai ne na amma to me yasa aka sanya ma wannan yakin gazwatu sawiq kuma aka sa mai karkara a karkara ne aka kwashi abubuwan Abu Sufyan baya an yakin Badar an gane ko shi ai ya sha yatsi da ya isa ina Makka ko shi ya isa maka da fataken shi su kuma da sun zo yakin badar an kashe masu mutum saba'in an kama masu mutum saba'in a wusu yadda ya zo sai labari ya isko shi ya ce wallahi daga yau kaina bai ƙara taɓa ruwa ba na ƙara wanke kaina ba kasan suna da wannan al'adai ka ɗauki alkawari da wani abu haka da ba mu gani wannan wadda ɗanta ya musulunta ba ta ce ba ta ƙara cin abinci ba ta ƙara shan ruwa ko sai ya yi mi sai ya baro addini in zo hada manzo Allah sai aka ce mi wa in jahadaka litushrika bi ma laysa ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma kaga suna da al'adar nan kace ban ni ƙara kaza ban ni ƙara kaza sai an yi kaza kai kuma mutun ya ci ma bai ƙara kaza ai dole ka tausaya mashi to shi kuma Abu Sufyan a lokacin an gani kuma shine shugaba a lokacin tunda wannan sun mutu kai shugaban ku yace bai ƙaruwa bai ƙara taɓa kan shi bai wanke kai ba sai ya ɗauki fansa a shugaba irin nada a zo a rena muku shugaba kai kata-kata asha asa agbara sai suka ɗauke shi ya ɗauki mutum nawa doki 200 suka huta doki nawa 200 suka huta an yi da badar fa suka je suka bullo ma makka ta madina suka bullo mata suka biyo ta wurin najada suka huto ta gabacin madina mun gane ko makka tana ina tana gusumcin tana gusumcin madina kamar yanzu 'yan kano za su zo da magaram ina za su biyu kawai arewa za su yi ko kawai sai suka yi gabas suka hoto ta difa mun gane kinan don ya maɓata muku lissashi da ya hutu abu suyan da wannan mutanen suka zo suka sabka wani wuri kusan madina suka shigo gonakan madina suka kona wasu daga ciki suka sassare da bino suka kashe wasu al'ansar da kai suka isko a gonakai da su da yaransu suka kashe su suka tsere a lokacin mi sai labari ya iske annabi habba sai annabi ya ɗauki ɗamara da mutane suka bi su a guje a guje suka bi su don su kamo su da shi da mutane an gane ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba mutum bane mai tsoro jarumi ne mun sha ganin jarumta annabi ba wani lokaci a madina ana kwanci cikin dare aka ji wani ƙara ba annabi ya ɗauki doki ko sirdi bai ɗora ba an gane ko ba irin hawa shugabanninmu ba ne na yanzu eskizen mu adi tarfi shugabanninmu na yanzu in sun shi ƙara ya ake sai dai gartukwar a ɗan kare su ana ta baya ana tura su baya ana nisan da wurin ƙare sun huto sahabbai kowa ya ɗan shirya ya huto ya shi ƙaran mine ne suka haɗu da annabi yana dawowa suka ce ya ne ya ce ku fito ku she ku koma ku yi barci an isan maku an gama da matsalai an ida da ita annabi komi bai ɗoka ba ko sirjin wannan ɗin bai ɗoka ba haka a zirɗin shakki ya haushe ya doke shi rasulullah ba mutum bane ba mai mai tsoro jarumin jarumai ne mun garwa ya ali ya ce an sha zuwa yaki su ji matsi in suka ji matsi sai su zo su laɓe bayan maza Allah in suka ɗauki ya shiga yan mine ne kenan sun ɗauki mi ƙarhi-ƙarhi sai sannan a hoto kuma a sake haƙi kamar yanzu yaro in ka taɓa shi daga bashi kashi ina yake bayan tsoho ko tsohuwa kuma a nan sai ya ƙara ƙarfi in yi dai hanyar zo bayan ƙarhin sai ya ƙaru in sa an shi ma ne ya bashi kashi to gaban tsohon shi ko tsohuwar shi sai dai in yaro dan madara ne su bafi su nini su wane ne an basa shi amma in yaron mu ne na hausa in ya zo gaban tsohuwa ko tsoho lokacin yake ƙara ƙarfi ba ya yarda ba a bashi kashi gaban wa to sai sun dawo wurin manzon Allah kuma mun gani lokacin wannan yakin Hunain ko da wannan suka tsere musulmai suka tsere annabi yayi damara ya ɗauka kibiyoyi ana ruwan kibiyoyi yana shiga da wannan ɗin shi a bawon shi yana kowa yana anan nabiyu la kazib annabi no abdul muttalib ni ne annabin nan dai babu karya a ciki ni ne jika dan abdul muttalib can al-abbas ya tsinkayo annabi shi kadai yana rutsa hatsari alima ya tsinkayo suka zo ina suka zo da gudu abbas ya ce aina ashabu samra ina wa'annan wanda suka ba annabin baya ‘yan ƙalƙashin itaciya, ainihin muhajiru na ainihin ansar, aina kaza, aina kaza sannan suka dawo. Ina Rasulullah ba mutum ba ne mai tsoro, ana sa a samu shugaba a ko'ina kai ne gaba. Ha a wurin yaƙi, ha a wurin yaƙi Rasulullah shiga yake yana kwamsawa. Ba zuwa ba yake tsaya can baya ya tura a'a. To ka gane shi ya jabura ya bi su Abu Sufyan da gudu. Su Abu Sufyan a hanya suna tserewa suna zub da mi wasu kayan awarwaransu kayan adansu zirayoyinsu kayan abincinsu wannan hadda sauyi kaɗin nan da muka ce wasu abinci ne na alkama kowa ne ne a wurin da ake ce mashi wurin nan ƙarƙaratul kudure a nan suka zub da komi nasu neman su tsere mun san me yasa misali doki ne ka haushi kuma ka zuba mai kayan nauyi naka na abinci na alatinka na dukiyarka ya ƙara ne nauyi kuma so ne ake huka tsere baka gani ba a al'adance a al'adance in kare ya biyo mutum rarraba yake tsira da takalmin shi rarraba in ka ga ka tsira da takalmin ka ferme ne haka ne ko don wani tafet wani waye yanta shi kake to su ma nan an biyo su ne sai suka dinga zub da komi a nan karkarar turkudur aka kwashi ne ganimomi da yawa ba a buga yakin ba sun samu sun sha sa busfiyar sha suka yi amma musulmi sun sami sun samu ganimomi da yawa suka kwasa ana shi ne ake cima ghazwatu sawiq kuma a ce mata ghazwatul qarqara wa in kan wasu malamai suna cewa daban-daban suke amma wallahu ta'ala alam ghazwa guda ce shi ne yace ma wa ghazwatu sawiq summa qarqara wal ghazwu fi thalithati al mushtahira sai yace ma amma zaka gani a cikin shekara ta uku yaki yaki sai ya shahara sai ya yawa a ciki a yanzu kaga a shekara ta farko me aka yi a shekara ta biyu ne aka hoto me badar aka yi me ga sunan dai ba wasu ya kikuna bane aka sai ce ma fitali satil mustahira sai zai baka labari yace ma fi ghatfana wa bani sulaimi wa ummu kulsum min binatil karimi zawwaja uthman biha wa has wa khassa thumma tazawwaja an-nabiy hafsa wa zainab thumma ghadha ila uhud fi, fi shahr shawwal wa hamra al-asad ya ce fi ghatfan ana ce mata ghazwatu zi amr amr an gane ko ghazwatu ghatfan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya huta a cikin ta wannan shekara ta uku ya huta kotan na shadi kenan gabacin mi gabacin madina an gane ko tana gabacin madina kuma ƙarya ce wadda wato ana ce mata wato nukhayl a yanzu to annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ne yahuda ya tahi yakin nan shekara ta uku cikin hijira aka ji wannan yaki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yakin ya zamna anan yayi ɗan kwanaki amma ba a gurza ba ya je ya dawo ba yaki ba sannan sai ya ci ma bani sulaim gazwatu bani sulaim ka gane ita ma ita ma wannan yakin ba kai gami ba ba kai ga gurza ta ba ita ma dai a wannan shekara ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga madina dan a kewaya duk wani kote kote a dan je a dan tattoshe a toshe mi hanyoyi kote duk inda yake na madina a toshe matsalolin da ke nan shine sai ta kai shi yake huta rasulullah tunda yanzu an fara mi yaki da wa da kafirai quraishawa kuma har suka samu ta hanya suka bullo ta ina suka shigo suka yi ma 'yan madina banna kenan rasulullah sai yake huta wato da kanshi yake tattoshe wato a nan na bani sulaim sai da ya kwana mine ne wurin uku sannan sai ya dawo madina ita ma ba a yi ba ba a yi yaki ba kenan wannan hutar da annabi yake yi na toshe hanya ne ai da mun gani kamun wannan ma ya tattoshe hanya kamun fadar to wannan ma bayan ta sai an ƙara ida tabbatar da mi da zaman eh kai da ka tabo mi ake ce mishi ai ka san dole sai ka shirya saboda suna iya zo ba mi ta ko ina alhamdu khud'a yaƙi ɗan zamba ne yaƙi ɗan ɗan zamba ne da magaransa ta kai ma murya yaƙi ta gada mata butalut eh da a zambace su sai a ce to yan da magaransu labari ayya isa yan da magaransu ta sun yi talut kowa za a kai mai yaƙi talut da an kai wurin sabon an kai sabon kai ma da an je bakin burji sai a karkata gabas kaga ai ba hanya ba ce a nemi ma da hutu ya har buku da kenan dole sai ka yi mine ne ka yi securizan lekaturfuwan cardino na garinka an gane ko sai ka yi securizan lekaturfuwan cardino na ka yanzu misali misali a ce alasabil misali la kaddarar la za a kama Nijar yaƙi daga waje sai a ce Nijar tana da mine ne ka lekaturfuwan cardino na ta tuka ce mutanen da ne kan yaƙi ya iso ya kake gani nijar ta shirya ales parle chad ales parle burkina et le mali au nord parle par l'algérie et la libye au sud parle nigeria et le benin a ce duka wannan kawai mutanen nijar ne normal to a ce wata mauritani za ta shigo ma nijar yaƙi ta ƙasa ne kuma za ta zo ba ta iya kan ta iso mi kan ta iso an yi wannan to shine ne yana daga cikin usulubi na yaki in ka samu sekirizan wannan kote na duka a ce makwabtanka abokanka ne makwabtanka abokanka ne aminanka ne an gane ko ko ka yi tunani ka ce kai yanzu a gida a zo a ce barawo zai duro ma makwabcinka yana hulke kuna zaman lahiya ya biyo ta gidan shi ya yarda ai sai inda ƙarfin shi ya kare kuma yaƙi bai iso ka ba to irin haka ne kenan sai aka samu aka yi domin aka yi rirhe wurin shi ne ya ce ma wa ummu kulsum ibnatil karimi zawwaja usmanu biha wa khassa ummu kulsum ummu kulsum da yawa ta ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma ibnatul karim ya karanta ce ummu kulsum labarin ummu kulsum sai ya ce ma zawwaja usmanu biha wa khassa sai Usman ya aure ta sai kuma ya keɓanta da wannan auren wa khassa kenan sai ya keɓanta wato da wannan auren na saboda me yasa aka ce nan wa khassahu saboda shi wato Usman shi kadai ne ya kawo wannan tarihin a duniya zunnuraini wanda ya aure da annabi guda biyu ya auri wace ce ai mun gani ana dawowa daga badar ruqayya ta yi ta rasu ko ana dawowa daga badar sai ruqayya ta rasu to bayan an dawo daga badar shekara ta uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura mu Usman wa ummu kulthum zawwaja Usman biha wa khasa daga nan sai ake cewa Usman zunnuraini ma abota haske guda biyu ya aure diyan manzon Allah guda biyu da ta mutu annabi yace a wata waya da ta mutu annabi yace babu wata da na kara ma kaga Allah annabi yana san Usman kuma annabi yana jin kunya Usman yace me yasa ba na shi kunya ba wanda mala'iku suke jin kunya shi ka duba mala'iku suke jin kunya Usman ha saboda Usman yana daga cikin wato labarin da wani hadisi annabi yana kwance a cikin mi yana dan kishin gida a dakin Aisha Abubakar ya nemi shigowa annabi yace ya shigo ya shigo suka yi hira sai ya gaba Umar ya nema ya ce ya shigo da Uthman ya nema ya ce ku dakata annabi ya tashi ya kimsa ya gyara zaman shi ya daidaita ya rihe wannan din kawahuwan shi ya zamna ya ce Uthman ya shigo Aisha ta ce baka yi haka ba Abubakar ya shigo baka yi haka Umar ya shigo ba sai da Uthman sai annabi ya ce me yasa bana shi kumye wanda mala'iku ma kumye shi suke yi ba an gane ko yana cikin wanda yake kawo abu bai wawaye mai kuɗi ne kasin ya yi kuɗi sai ya kawo abubuwa kayan abinci ko gida annabi wanda ba iyaka irin wannan annabi shi kuma ya ɗanyi su toke a ɗanyi menene kawai sai a ramas ya taba isko umul muminin aisha ya ga gida a birgice ya ce menene yake faruwa ta ki faɗa mashi ta ce na haɗa ki da girman allah na wani menene ta ce kusan kwana uku ba ɗora murhu ba gida annabi hatta da ɗan abinci irin wannan sai kurdirjans babu shi abinci sai kurdirjans mine ne a ɗan ci da biyu lokacin sko da yan gurasa haka da wani mai ake ce mashi wani ciku ko nono ko kuma wani nama haka a gashe shi a bar shi bushe haka a aje komi babu gidan rasulullah kwana uku ba dora abinci ba abba usman ya huta da gaugawa da gaugawa ya huta kan a ce mi ya ce to a fara kawo wannan laifin kurdirjansa da gida wai mu yanzu ana sai kurdirjansa a gidajen mu al'adun me sai kurdirjansa da mu ga rogo ko Allah mana gafara bakin mu kenan a akwai tukudi ko ga rogo da tukudi eh ko ko gumba a wani wuri kana samu hatta fiuka sai kurdi jas wanda ko babu dai abinci an danyi kalme kalmtuwa kalmtuwa an bai sirba astaghfirullah surtout wurin ATD sai sanin sai kurdi jas Abdullah me sai kurdi jas ne ka ko sirri ne garin garin garin garin tamowa eh eh kagari eh su din dai ne gumbace da gari to su irin wanda an samu dabino an samu cuku an samu jayar garin rogo ko Allah mana gafara ya fara kale wannan tekun da zai ta aka abincin da za a dafa ku ci ga soyayyen nama an dawa menene irin wannan nama a yi kilishi da shi kasa ai yana dogo a zuwa an yi kilishi haya kilishi akwai daɗi ko don mada bare na mada to sai a kashi usman ya kasu aka aje ya koma kuma a sanyo kayan abinci aka yi ta zubowa aka yi ta zubowa rasulullah ya dawo irin wannan ya ɗan shi wurin aisha ba a ɗan samu wani abu aka ɗan samu haka wannan sai ya isko gida na ƙi da abinci ya ce ya aka haka ta ce Uthman ne aikin Uthman ne me yasa kika faɗa mai kawai ga yanda ya mani tsare ne dan girma Allah ya haɗa da Allah bai yanda na iya na gaya mishi an gane ko to kai yanzu to rasulullah irin wannan maimaki a dan dan yusuf ke a dan kwana biyu ana dan gurgura a ba duka aka rabas duka aka rabas shi yasa zaka ga Aisha ta dosana daga halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin kyauta bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci aka kawo mata ko dinari dubu goma ne sadaka wani khalifa ne ya turo mata dinari kusa dubu goma sadaka aka ita aka ba a ran nan tana azumi tana azumi kamun maraice ta rabar da su duka bai wata ta ce kika ɗan kina aje mana ko da dinari biyu mu ɗan ce nama gashi kina azumi a ɗan yi walima cikin dinari kusan dubu goma ke ɗaya shi mun ɗan biyu umar mummuni da aka zo shan ruwa ne ta ce ɗauko mana gumba-gumban nan mu dama mu sha ruwa ta ce kika ki ashe mana aisha ta ce mun cewa ne kika ki tuna mana ashe kika duka haka kani waye mine ne mancewa ta yi ta amince me yasa ita bata tuna mata ba da wurin da ake to ka duba ka gani suna badawa ba su tsoron talauci shine Uthman sai ya auruwa Ummu Kulthum binatul Karimi sai mala yace ma summa tazawwajan nabiyyu Hafsa shine yace zawwaja Uthman biha wa Hafsa summa tazawwajan nabiyyu Hafsa Uthman ya auru wannan shi kuma annabi sai ya auruwa Hafsa Hafsa ya Umar bin Al-Khattab an gane ko Umar bin Al-Khattab yana bada labari a cikin hadisi Umar bin Khattab ya ce wata rana da Hafsa ya Umar mijinta ya rasu tana zawarci gidan babanta ko ba zawarci ba ake ce mashi da Hausa da Hausa me ake ce ma wannan wanda mijinta ya rasu wanda aka sako ita ce zawara ko wanda mijinta ya rasu armala mi akwai tana da suna da Hausa ko ita ma zawarci eh a ta kaba wadda take kaba wadda bata yi da wannan ba ce ba wadda bata yi da wannan ba ce iddata ta mutuwa ko kawai duka a faransai bev sunanta ko wadda mijinta ya rasu ita kuma wadda take zawara divorce ko ko tana da su to a bev sai wadda mijinta ya mutu ko albashi da haka ne bev sai wadda mijinta ya mutu kamar da larabci armala wadda mijinta ya mutu to ina ji da hausa sai an tambayi tsayi ai dai mun gane ko wanda mushin ta mutu hausa tana da wahala gare mu mun riga mun bace ban mu da tatata hausa gaba ɗayan mu ko ka ji faransai ko ka ji larabci dai an bace Allah mana gafara ko dan da yake larabcin shi abu ne mai kyau faransan dai ne maka bace don in baka iya shi ba kana ganin kai ba wani abu ne ba ada ada ke a a a ba ada ne wanda insha Allah kuma zai zama tarihi insha Allah to ita bebji armala ce umar yanayin da take ciki na armala sai ya dame shi daga nan zaka ga cewa uba ko kuma wa ko kuma wani waliyul amr ya kamata ya nemo wa diyar shi miji na kirki ba san ko mun gane ba yanzu misali ba na ba da misali da kaina ba don kowane ya ce ya amsa in ce na ba da diyata ya ce ya amsa yanzu alasabil misali alasabil misali abin ba da abdulbashir yana son ya ba da diya shi kuma sai ya ga cewa ya yarda da a wato malam nafi ya yarda da imanin shi da nutsuwa shi sai ya isko nafi'u ya ce nafi'u kana son diyata in aura maka tsakaninsu ne ka je ka ganta in ta burge ka za a aura maka ita an gane ko abu ne mai kyau da ka barta da yan yoyo yan eya ne su zo su aure ka kaga akwai matsala amma in ka iske wanda ka san in ka ga rabuwa tsakanin shi da ita kawai kaddara ce ka san rabuwa aure kala biyu akwai ta kaddara akwai ta rashin sanin darajar mace an gane ko to wanda in ka san rabuwa da ita kaddara ce sai ka iske shi har gida ka ce ina son ka auri kanwata ina son ka auri diyata kai hatta da ma'aihiya kana iya nema mata ai dan mun gani in ma'aihiya ya kasance tana da damu mayizi ubanta da rai dan shi yayi ubanta cancanta ya aurar da ita mun gani ko to kana iya nema mata kuma wai ba dan ka nemi mutum ba ya ce wallahi bai da ragaba aurenta kuma ka galafe shi a'a shi aure menene sai an samu abin da zuciya ta yarda da shi kana iya ce ma ka gani wane ka gani abakar abokinka ne intim kullun tare kuke bar ganin kuna tare kullun abbas ka ce ya auri kanwa kai ce bai shirya ba bai da ragaba a wurinta kaga lahe shi a kawai bai da ragaba bai da ragaba shikenan ne wani eh kaman bizon ko bukata ragaba kwadayi kwadayen aurenta Umar da kanshi yazo ya isko Uthman yace Uthman ina son ka auri ta Hafsa Uthman ya kyale shi ce ba ni dan lokaci in yi tunani. Eh mana ba ni dan lokaci in yi tunani. Kuma ai dukan su sun san ɗiyan junan su tunda sai son des amis intimes. Abokai ne na kusa tare suke kullum. Daga baya Uthman ya zo ya ce mai gaskiya bai da raga bayyan auren nan. A yanzu bai da niyyar aure gaskiya. An gane ko? ya isko abubakar umar da kanshi ya isko abubakar ya ce abubakar ina son ka auri ɗiya ta hafsa abubakar sai ya kyale shi ya ƙi magana aka watsa zancen bayan ɗan lokaci kaɗan sai annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai yana son hafsa an gane to ya kake gani a wata ruwaya sai ya kawo ƙaransu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ce ma usman ya auri ɗiyata lokacin kamun ya auruwa ya annabi ya ce na ce usman ya auri ɗiyata ya ci marbe da ni ya aure na ce abakar ya auri ɗiyata ya shi ya ƙyale ni ma ya ce shi ya mahi ba da haushi ba rakwar da usman din duk da da haɗa mashi yana da sauƙi ƙyale shi yi sai annabi ya ce mai kwantar da hankalinka Usman zai auri wadda ta yi Hafsa, Hafsa kuma zata auri wanda ya yi Usman. Mun gane, sai Usman ya auruwa, Ummul Kulthum. Ai nisba ta yi Hafsa ɗiyan manzan Allah, ka gani? Ita kuma Hafsa sai annabi ya aure ta, yasu zaka ga haɗa annabi da Usman. An gane ko? Sai bayan an yi auren, sai Abubakar ya dawo ya ce ma Umar, watakila ka shi haushi na lokacin da kan mane kace in auri mi hafsa na kyale ka yace wallahi haka ne ka san ba koye koye ba mana huci tsakanin su eh yanzu ka ji haucin mutum yace me aka yi kace a ba komi kai kuma kana nan ka kulle shi a rai ba harka ba ne bai kamata ba kawai a zo a baje ta garan kan a zama maza a baje ta a ce to iman gafara shikenan kai haran nan ka mana abu kaza ban ji daɗin shi ba dan Allah kai hakuri ban ma shi ba wallan tarama kaga kun yana ƙara dankon zumunci da alaka abinda kai ran nan ban ji daɗin shi ba bai kamata ba ya hakuri wallahi ba na saki ma shi ba amma ba mutum ya ma abu ba cikin jama'a ka wulakanta shi ka zazzage shi shi ma sai shi ɗaya ce rama mana sai ka ga animi an kwatsu takuwa eh amma kyale shi an jima abin da kai nan wallahi ban ji daɗe shi ba daga kai sai shi zaka ga sai ka ga mine ne fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatu in ma kuna da adama sai ku zama kamar mi waliyun hamim abokai masoya juna na kusa sai Umar ya ce wallahi haka ne ban shi daɗin abin nan ba sai ya ce mashi wallahi ni lokacin na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya mali hirar yana son ya aure ta da ni da shi muka yi shawarar nan abubakar ya ce mu umar ya ce kuma ni bai yiwuya in tone asirin da muka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama asirance ne annabi ya mani hire ni da shi muka yi hire dan mi kai kuma zan gaya maka kenan in na gaya ma na yi mi na yi gulma annabi na tone asirin confidence din da annabi ya ba na warware ta ka duba haka ne ai ka ga wani cewa zai kai aure a ba alkhairi ne kai kwatar da hankalinka wanda zai aure ta sai ka ga abin alheri ne kyale ba sai ka wada mai baya mini hire a a abubakar yace wallahi ban tune sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yace mashi kuma yace ka sani wallahi da annabi bai aure ta ba da na aure ta dan kar ka gani wai bakin ka bane ne da a ce annabi bai aure ta ba ni da na aure ta an gane ko kenan yana da kyau in ka yarda da abokinka ka yarda da menene halin shi sai ka aura mai diyarka ko kanwarka mu dai alhamdulillah mun gwada Allah sa cikin mizanin hasanat eh kannuna wanda ina ji da su guda biyu abokaina na aura ba su alhamdulillah Allah ba su zaman lafiya da zuriya tayyiba kuma Allah sa mun gida Allah Idan in kaga wannan kai ma sai ka gwada ka yarda da shi ka yarda da imanin shi sai ka ce zo akwai wata el gulamiya a nan gida ka kwashe ta ko ku je ku fahimci juna wata LA a nan ka an gane ko? ewa da kana ganin scientific kulle yana kiran sallah hankali kwance ka nemo ilgulami ya kama shi mana scientific ya aika shirya ko? Allah mana gafara ko mai gidan za a gani mala ibrahim Na'am, baiti na nawa zan mu tashi, zawajen Usman da biya wa hasa sun mata zawajen da biyu hafsa, wa zainabun sun maka za'ila Uhud. Sannan bayan haka sai annabi ya auruwa Zainab, bayan ya auri hafsa, sai ya auri Zainab bintu Huzaima. An gane ko? can mai urjuza siniya ke cewa bintu huzaima zainabun wa bintu jahashin zainabun annabi zainab bi ya aura sai ya auri wannan bintu huzaima ta farko an gane ko bayan ya auri hafsa da yan watanni haka sai ya auruwa zainab bintu huzaima ita ce ake cewa ummul masakin uwar masakai akwai ta da taimakon miskine an gane ko wato tana kamun ta auri annabi ta auri wane ne Hussein bin Haris ko kuma akhihi Tufail bin Haris bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf an gane ko ita wannan ita ta fara rasuwa a cikin matan annabi bayan annabi ya tare da ita dan lokaci kadan ta rasu an gane ko ta rasu kuma a nan Madina ne ita ba kenan bayan Hafsa ba da jimawa ba sai ya auruwa Zainab bint Khuzaimah summa ghaza ila Uhud fi shahri Shawwal daga nan sai aka je gazo Uhud yakin Uhud cikin Shawwal shekara kenan ta uku shi yasa ya ce ma a shekara ta uku aka yi yaƙe yaƙe bayan an yi auren Zainab bintu Khuzaima sai aka je me gazwat Uhud gazwat Uhud kamar yadda muka ganta a cikin wato wancan darasi a wasaye zan mu je da ita yanzu a gurguje gazwat Uhud tana cikin gazuwoyi wanda Allah subhanahu wataala ya yi ta dan tantance menene munafukai da mutanen kirki don tantance mi da a zo a gani wanda suka yi imani don kuma Allah ya gwada masu mi mukhalafatu in aka saba ga abin da yake faruwa kuma dan Allah ya gwada ma mu'minai cewa ba kullum ba bahaushe yace ba kullum ba rana take juma'a ba kullum ba ake kwana saman gado ai gazu wata badar sun ba da kashi iya ba da kashi suka kashe kusan 70 suka kama 70 shine mi ghazwat uhud sai Allah subhanahu wataala sai juye nasara kamar yadda muka gani wurin zuwa wurin kafirai kusan mutum 70 aka kashe na musulmi an gane ko anan har annabi sallallahu alaihi wasallam aka karya mashi mi ruba'iyya shi haƙorin shi na ƙurya na ƙasa na kotan dama sai da aka karya shi ya huto an gane ko dutse wani ya same shi ya kwala ma annabi wannan iska Allah Allah kare sai da menene haƙorin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasu annabi ya ji mu a cikin gaso ta Uhud wato sun ji mu su din ma sun ji mu iya ji muwa an gane ko anan ne an bugu an bugu Abu Sufyan ya tashi yake kirari ko yake cewa al-harbu sijal yaƙi daman mine ne kama a ce tarihi ne yau kun samu mamunsa mace ce aka yi mace ce aka yi yau gare ka gobe ka ɗan uwa yake gwaji yake mine ne an nasaru lana yau nasara ta mu ce izza ta mu ce an gane ko yake cewa izza ta mu ce wa hubulu lana muna da hubul muna da lata muna da wane ne annabi ya ce wai ba kuma yana mashi suka ce mi zamu bai da mashi annan ne aka ce menene zalika bi anna allaha maulal ladina amanu wa anna alkafirina la maula lahum ay maula allah allah shine maula shine majibincin al'amari na wanda suka yi imani ka sani kafirai ba su da majibincin al'amari umar ya tashi ya dinga maida musu to wannan shine ghazwat uhud sai ya ce ma kamar yadda muka gani kamar yadda muka gani a cikin Uhud yadda wato suka sha iya wahala a cikin darussuka na baya sai ya ce ma wa Hamra'il Asad Hamra'il Asad wani wuri ne wanda bayan an yi yakin Uhud kama a ce yau aka yi yakin Uhud gobe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya ƙara fitowa cikin wanda aka yi Uhud a huto a haɗu a nuna a shirye muke mimi mu ci gaba da yaki kasan yaƙi yaƙi ba zaurin yaƙi ya yi saurayin yaƙi wahala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zaurin yaƙi ya yi saurayin yaƙi wahala wanda ne ba zaurin yaƙi wanda aka fara gwamza shi sai aka je force aka je hutu kenan an gwaggwabzu an jijimu an daddabu an yi an jijimu an daddabu an bubbugu to ya yi wahala fara kurga a ce sabon yaƙi ne sabon yaƙi kowa ya zo da ƙarhin shi amma ba zaurin yaƙi watakila an cire ma hanci yana jini an cire ma hannunka na dama saura na hagun kowa ci gaba za a yi annabi ya ce duk da mun bugun nan an gogo mu ƙara fitowa don su san a shirye muke a ci gaba da yaƙi dan Allah subhanahu wata'ala ya nuna izzan muminai annabi ya ce a haɗe na hamra ila asad amma wannan hutuwa da aka yi ya sarar da kafirai muna ganin jiya mun karkashe su kuma yau sun fito wai su wannan hanya mutane ne ka san da mun suna tsoron mu ne mutane ne wayannan kuwa juriya sai annabi ya ce duk wanda ba a yaki Uhud da shi ba kai ya hudu sai sahabi guda daya wanda shi sahabin an kawo cewa wato ya kasance baban shi da shi aka fara yakin Uhud baban shi ya bar shi wato ya tsare gida Jabir bin Abdullah ya tsare gida to da aka kashe baban shi sai Jabir bin Abdullah ya nemi manzo Allah ya ce dan Allah a bar da hoto ni ma annabi ya ce to shi kadai ya hoto wanda ba a yi harkon yaki da shi ba to wannan wurin shine Hamra al-Asad akan su ne annabi sallallahu akan su ne Allah subhanahu wataala ya ce alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh ina wa'annan mutanen wanda suka amsa kiran Allah da manzon shi bayan miyaku sun same shi an san miyaku miyaku mun san miyaku miki ciwuka ba'an ciwo an yankita an cire ta an datsa kunne an yi menene ka duba ha annabi menene rubaiyya shi a kare an fasa mai jiki amma duk da karfin nan ya same su sai suka hoto suka amsa kira an gane ko anan ne aka sabgo wato kusan aya 60 takriban akan su an gane ko kusan aya 60 akan su ayoyi cikin wato Ali Imran malam sai ya ci gaba da cewa wal khamru a baiti na 61 wal khamru hurrimat yaqinan fasma'a haza wa fihi wa fihi wulidal sibtul hasan al khamru giya yaqinan tabbas a wannan wurin ne shekarar na aka haramta ta shekara ta uku fasma ya ce ka saurara ka je haza wannan zancen wafiha wuli da asibtul hasan a cikin wannan shekara kuma aka hayiwa jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhasan an gane ko alhamru ya kasance shekara ta uku aka ce indal mashhur akwai wasu wanda suka ce shekara ta hudu aka haramta giya ka san ita giya lokacin nan a madina a yanda suke shan giya kamar yadda zaka sha juyi ne hankali kwanta kowane gida akwai da an gane ko kowane gida a akwai shan giya la plupart saboda ba wani abu bane ba su gare su amma a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shan giya ba ba wani abu bane ba su gare su kaga da aka tashi haramta musu giya sai aka fara sannu sannu ku sani dai kakku kusanto masallaci wa antum sukara hatta ta halan ma ka ku kar ku zo ku matso masallaci kuna cikin maye ku bari har ku san menene kuke haɗi kar ku zo kuna sallar kuna sharatin giya kaga sai mi suka fara rage shan giya tunda da kaga saura minti nawa sallah ka san maye dai su rike ka ya rike ka minti kaza sai ka tsaye da shan giya an gane ko sai ka zo masallaci a an yi sallah watakila tsakanin azhar da la'asar ma baka sha ba magariba da isha baka sha ba sai kaga dogon interval sannu sannu a wata waya ana ganin cewa ta ra'ayin Umar shine muwafaqatu Umar ko muwafaqatu Umar ra'ayi da Umar ya bada suka zo daidai da aya Qur'aniya Umar ya zo wucewa ya gani babban mutum yayi tuti ya taba a cikin shi ya sha giya an gane yana wasa da shi ran shi ya bace yace wannan giya da ma a sauko aya kawai a haramta ta da an zo ana a rage shanta an ce kazamta ce cuta ce wa ismuhuma akbar min naf'ihima tana da amfani kada ai ce aka tana da amfani kadan go a jiki amma zunubin da ya yi amfani da yace da ma kawai a san mataki guda karna kawai a hasu shanta a musulunci aka kawo ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun da aka kawo aka haramta kai tsaye kamar korama ta dinga yawo kamar an zubudo gwalalan giya ya dinga yawo a cikin madina kowa sai ya ɗauko ɗan tulun shi da giya ko ɗan rabdar shi da giya sai kawo kashi kawo shi ta gudu an gane ko shi ne ya ce a wannan shekara ta uku akwai wannan ta ƙarfi wato akwai wanda wayar da aka ce ta hudu aka haramta ta an gane ko ya ce wa fiha cikin dai wannan sanad dai wannan shekara ta uku wuli da sibtul hasan shi ka annabi sallallahu alaihi wasallam alhasan sai aka aihe shi ai jikoki annabi ya ali da ne mun saba sanin hasan da husaini ai ba ta goyu bane ba asalin su ba ta goyu bane ba an gane ko sai dai tsakanin su bayan an hayyi alhasan fatima biyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam jini dai ta yi bayan ta yi da jinin aihuwa alhasan sai ta yi jini ɗaya na ni na al'adarta da ta yi wannan jini ɗaya na al'ada ta aka ɗauki cikin alhussein an gane ko kenan yan rirritsa ne ɗiyar rirritsa ake ce masu ko ɗiyar rirritsa bala ɗiyar rirritsa ne alhassan da alhussein to shi alhassan sai aka ce a wannan shekara ta uku aka haife shi saboda an yi aurensa a shekara ta ta biyu bayan an yi da yakin badar an gane ko sai aka aihi alhassan a shekara ta uku alhassan bin aliyu bin abi talib an gane ko jika annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an gangara suna hadewa a cikin kakansu ko eh an gane ko wannan shine sirtul hasan kenan ina ji ganin cewa lokaci yayi kamata yayi mu tsaya sai mu tashi baiti na 62 insha Allah Allah ya nuna mana muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi wa kana fi rabi'atil ghazw ila bani nadir fi rabi'il awwala haka ne ko fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamcin ilimi ne daga gare mu daga wato shedan Allah subhanahu wataala ya share shi daga kirazan mu ya mana gafara shi Allah subhanahu wataala ya ƙara mana san Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tada mu tare da shi ma a cikin aljannar Firdaus اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن يحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته